ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna ishirin da da nawa ne da shidda ne ko yau muna ishirin da shidda ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha biyu ga watan shidda shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda karatun da ya gabata mun kare suratul hajj yau kuma da yardan Allah subhanahu wata'ala da ikon shi za mu shiga suratul anbiya suratul anbiya sura ce makkiya tana da ayoyi 112 an kira ta da wannan suna suratul anbiya saboda Allah ta'ala ya faɗi annabawa guda goma sha shidda a cikin wannan sura babu wata sura da Allah ya faɗi annabawa masu yawa irin haka kuma ya yi bayanin tarihinsu ko ya bayanin tarihin mafi yawansu in ba wannan sura ba sai suratul an'am suratul anam kuma wuri guda da aka zano su wuri guda ne kadai sauraka tarihin kowa ma ba a yi rumba na annabi ibrahim amma dai da bada sunayen su amma ita wannan sura mafi yawan waɗanda Allah ya ambata na annabawa to sai Allah ya faɗi wani abu daga cikin sha'anin su Allah ya fara da annabi Musa sa'annan annabi Haruna sa'annan annabi Ibrahim sa'annan annabi Ishaqa sa'an na annabi Yaquba, sa'an na annabi Lut, annabi Nuh, annabi Dawuda, annabi Sulaiman, annabi Ayyuba, annabi Ismaila, annabi Idris, annabi Zulkifli, annabi Yunus, annabi Zakariya, annabi Yahya. Ko goma sha shida kenan. Waɗanda Allah bai faɗi nan ba wanda ya ambace su cikin suratul Anam Isa ne da Ilyas. su kadai ne ba faɗa cikin suratul anbiya ba ba annabi isa sannan kuma babu annabi ilyas to shi yasa aka kira ta da sunan suratul anbiya ko suratul anbiya wana sura wadda take bayanin al-anbiya sune annabawa ita kalman ta al-anbiya babu ita cikin surai ko cikin sura babu kalmar al'adiyya amma saboda ga annabawan Allah ya faɗa sai aka kira ta da sunansu to haka kenan sunan sura yana nuna ma suran me za ta ma bayani akan me za ta magana za ta magana ne game da gwagwarmaya da annabawa suka yi da mutanensu ƙoƙari da karantarwa da kira zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda annabawa suka yi na abi Allah abi su a kadaita Allah da bauta shine zaman lafiya shine kwanciyar hankali shine farin ciki a cikin rayuwa kai da adam baka da wani murna ko farin ciki ko jin dadi baka da wata walwala da zaka samu a cikin rayuwarka sai dai in ka bauta ma Allah to abinda surar take so ta gaya mana kenan ba shine babban sako da wasu sakonni ba su kai wannan sakon ba sau da gaba dai sakonnin Allah dama so ake ka zamanto mutumin kirki ka bauta ma Allah shi kenan Allah ya sanya mutanen kirki kuma ya sanya mu waɗanda za mu kaɗe tashi da bauta bismillahir rahmanir rahim za mu fara karatun wannan sura mai girma da sunan Allah ta'ala mai yawan rahma Allah mai yawan jin Allah ta'ala ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum ya kusanto ma mutane hisabinsu wa hum fi ghaflatin mu'ribun alhali kuma su cikin rabkana suke kuma sun kau da kai daga abin da yake jiransu na wannan rana da za a yi musu hisabi ana Allah subhanahu wata'ala yana karantar da mu yana mana bayanin cewa mu yi mamakin halin mutane halin mutane ba mu mamaki wanda mutane yake nufi a nan marasa imani duk wanda hankalin shi ba lahira yake ba to ba da imani a matsayinka na mumini wanda ka ba da gaskiya da lahira to dole hankalinka ya zaki yawa can ne babban gidan naka babban gidanka shine lahira dole sai ka bi kana so ko ba ka so ko da ciya ko da arziki sai an kai ka lahira ko ba ka so sai ka tai da ciya kenan a bangaren ka da ciya ne amma wurin Allah subhanahu wataala da arziki cikin sauki aka kai ka don baka bada wata wahala ba kawai kace ma aka ka tafi kawai kuma dole ka tafi To Allah ta'ala a cikin wannan aya ta farko ta wannan sura mai girma, Allah ta'ala kamar yana cewa ku yi mamakin halin mutane. Wane irin mamaki za ku yi nasu cewa duk wata tunatarwa ba ta amfani a cikinsu. Kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri wa ma tughuni ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Ayoyin Allah da ake karantawa da masu karanta su ba su wadatar da mutanen da ba su ba da gaskiya ga Allah subhanahu wataala saboda haka wato duk wata tunatarwa da za a musu ba za ta yi amfani ba wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mutane ba masu imani bane yawancin su koda kai fadin su yi imani ba za su yi imani ba domin sun sa duniyar su gaba kuma je da lahirar su ba su kiyaye haƙƙin mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi zuwa gare su domin ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma ga hisabin sa ya riga ya yi kusa ma'ana alkiyama ta kusanto iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar alkiyama ta yi kusa inda Allah mai girma da daukaka wata ya tsaki wata aya Allah subhanahu wata'ala ce waqtaraba alwadul haqq alkawari na gaskiya ya gurguso yayi kusa yana kusa da mutane wani wuri Allah ta'ala ce innahum yarawnahu ba'ida wa narihu qariba Allah ce lalle su suna ganin alkiyama tana nesa mu ko muna ganin ta kusa mutum na an ce ba in abu ya kusa me ya kamata ka yi kai ta shiri kai ta tanadi kai ta tattali saboda wannan lokacin da ya kusa idan aka ce ma saura sati ko saura kwana goma ko saura wata dai sallah babba ya kake yi ko sallah karama shiri kake yi sai kaga duk wata damuwa ta halarto maka in ba ka da kuɗi ka shiga cikin zillimi in za ka za a sallar nan baka da ragon layya ka shiga ka hita kullum tunanin da shi kake kwanta da shi kake tashi kaga da cikin shiri gaci to Allah ta'ala yana gwada ma kamar yadda sallah babban nan ta yi kusa yanzu ga ta ta wuce shikenan kuma yanzu azumi yake tunkara kuma shi ma ana saura wata takwas za ka ji shi daram wata takwas ɗin har sun wuce za ka jana gobe azumi kuna mara kuma sai ka jana gobe sallah to duk lokacin da wani abu mai mahimmanci cikin rayuwar mutum wanda dole sai ya yi shi ya larto mutum ya yi kusa to za ka ga mutum ya mai tanadi yana mai shiri domin ya tari wannan abin tare mai kyau ya samu kanshi a cikin yanayi mai kyau ko ba haka ba to samun mutane ya yi kusa sakamakon da Allah zai musu akan kyawawan ayyukansu da mugayen ayyukansu duk ya yi kusa alhali kuma Allah ta'ala ya ce wa hum fi ghaflatin mu'ridu alhali kuma su suna cikin shagala suna cikin rabkana kuma sun kauda kai rabkana shine kamanci abu abin da ya kamata kai sai kamanci kawai da kai kuma shine abin da za ka yi da gangan ka juya baya da abin kamar abin ba za a yi shi ba gaba daya ai mutane sun rabkana daga abin da Allah ta'ala ya halicce su saboda shi Allah ya halicce ka saboda ibada ko kuma ka rabkana ibadan nan ba ka yin ta yadda ya kamata ba ka kiyaye ta ba ka mai da hankali ba ka ba ta muhimmanci alhali kuma Allah ta'ala ya yi ka ne domin ita da kau da kai daga abin da ake masu wazi da tsawa game da shi duk sun kau da kai game da shi kamar dai mutane za ka ga an halicce su saboda duniya kawai ba abin da ya damu mutane sai mi sai duniya ina za ka neman duniya daga ina ka fito daga neman ta niki hirarka ita ce hirar da za a inda ba za a hirar duniya ba to ba ka so kakka yarda ka samu kanka cikin yawan waɗannan mutanen kama halicci mutane don su ji daɗin duniya kama an an haihi mutane ne sun zama ƴaƴa don su ji daɗin duniyar su mulu daɗin duniya kawai Allah bai girma da ɗaukaka bai hana ka ka ji daɗin duniya ba ka mori duniya ba da Allah bai hana ka ba abinda Allah subhanahu wataala yana ka wannan duniya wanda za ka bari kar ta ɗauke maka hankali daga inda za ka kawai yadda ta ɗauke ba hankali ka sa ka manta ina za ka daga ina ka hito kuma ina za ka kakka yarda samun duniya ya sanya ka cikin irin wannan yanayi sai ka taɓe ka hallaka Allah ya kiyaye shi kuma Allah subhanahu wataala bai gushe ba yana jaddada tunatarwar shi gabari kullum Allah ta'ala wato sabanta ma bayi tunatarwa yake sabanta ma bayi wazi yake yi su kuma suna nan cikin rabganar su suna nan cikin kau da kansu da bijire ma Allah subhanahu wataala da haka Allah subhanahu wataala ya ce ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun ma ya'tihim min dhikri wato wani zikiri wannan min za'ida ce litakid yawwa an ƙara ta ne saboda ƙarfafa magana asalin abin ma ya tihim zikrun saboda muhdathun dinnan sufa ce ta min zikirin to shi kuma kaga ba wasali kasa ke gare shi ba muke gare ruhoyi gare guda biyu ko ba haka ba to kaga inda ba za'ida ba ce sai a ce ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa stama'u amma sai aka ce mi illa stama'u da haka Allah ta'ala ce ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdathin wato wani tunatarwa bata zo musu daga Allah subhanahu wata'ala ba muhdathin sabuwa sabu ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana sabanta mi yana sabanta sakon shi zuwa gaba zuwa gaba shine muhdath sabon sako to Allah ta'ala ce babu wani zikiri daga Allah malikin su ma'ana wani littafi wani sako wani hukunci daga Allah malikin su da zai zo maso muhdathin kasara ce gare na mance ba fata ba ba gwamma ba muhdathin wato wanda yake sabo ne kun illa sama'u sai sun saurara amma ni wani rabun ita wasa Saraka wannan sabon sakon yana tunatar da su abin da zai amfane su, duk lokacin da sako ya zo maka daga Allah ta'ala yana tuna maka kai abin da zai amfani ka, yana kwadatar da su, akan abin da zai amfani su, sa'annan kuma yana tsawatar da su daga aikata abin da zai cutar da su. Kullum sakon Allah haka yake, abin da ke alkhairi ya nuna ma ka aikata abin da ke sharri ya nuna ma ka kaurace mashi. yana ban tsoro game da ainihin aikata abin da zai zama sharri da bala'i gare su. Allah ta'ala ce, illa sama'uhu sai sun saurara, amma sauraron ba na aiki ba ne, saurare ne irin nami, wato, hujja ta tsaye a kansu, sun ji amma sun ƙiyan aiki, kamar yadda suke cewa sami'na wa asaina mun ji amma ba mu yin aiki ko mutum ya faɗa ko bai faɗa ba da abin da ka ji na sakon Allah in baka yi ba to kamar ka ce na ji na kiyaye ba wai sai ka faɗi da bakinka ba matuƙar dai kana da dama ta aikata wannan abin babu abin da ya hana ka to kamar ka ce ma Allah na ji amma ba ni da sauraka Allah ta'ala ce duk wani sabon tunatarwa daga Allah wani sabon hukunci daga Allah da ya zo masu sai sun saurare shi sai sun kashe kunnawa sun saurara amma sauraron ba saurare ne na amfana ba ba saurare ne na aiki da shi ba saurare ne wanda zai zamanto hujja a gare su ranar alkiyama wa hum yal'abun kuma su suna tawargi suna wasa Allah bai yi ka wannan duniya don kai wasa ba kamar wasa ka tsare gida tsaron gida irin na bautan Allah ka bar wasa da bauta ma Allah subhanahu lahiyatan qulubuhum Allah ta'ala ce kuma zukatansu sun shagala Allahu wallahi kenan nawal hayatud dunya laibun wa lahun idan wa annabal hayatud dunya laibun wa lahun duniya kawai wargi ne da shagala kawai wargi ne kamar da kaga wargin kwallon duniya ba an wara jiya ba shi kenan bayan wata daya da yan kwanaki kuma sai ka ji abin ya wuce kamar ba to sai ka yi tunani ka ga lada nawa ka samu da kazan na kai ta kallo lada nawa aka baka ko ba haka ba yawan zunubi nawa ka samu asarar lada nawa kai sakamakon kallon kwallo kar ka bata ma kanka lokaci ka je ka kalle ta in kuma ka kalla to bayan kallon ka zanna ka zama ka samu ci waɗanda ya suka ɗauke kwallon duniyar kwallon zinari sun tafi shi kasansu miliyoyin da aka basu da masu bi masu da masu bi masu duka kakka yarda ka wasan duniya ta ɗaukan ma hankali kakka yarda akwai mutane waɗanda sun shagala sosai yanzu wani yana ne na cikin damuwa saboda baya da kudin da za a taka shi amerika yau kallo ta damuwa tun nan da wata biyar aka ce wani mutum a ingila yake ɗan ƙasar indiya ne ya sai da gidan shi ya zuba kudin saboda ya kallon ba gidan shi ya sai da gaba daya kuma ba da wani sai shi kuma ina ƙasar ingila wannan ƙasashen ka mallaki gida kuma ka zo ka saida idan ka ga ba ya da kuɗi da yana da kuɗi da zubawa zahai kawai ya ya bar gidan shi ya dawo ya kallo tsakanin otal da shiga kwallon da abincin da za a ci shi ne gaba ɗaya aka yi lissafi miliyoyi masu tarin yawa ya zuba kawai je kallo shi ba dan ba nan bane ba dan kallo ne kawai ba ka kallon abin ka cikin daki layin ya rage kuna ka samu wata gabjeje tele kato wanda ya mutanen ga sunan kamar ka da ta kallo azumin sauki yana ga to gidan shi gaba da ya saida a tunanin yanzu ya dawo ya dawo kallon kwallo haya zai wannan labari ne da BBC ta bada tun ka ya azumi suka bada wannan labarin to ga irin wannan rayuwa kan mu yadda mu kwaikwaye ta rayuwar banzaci baka yi sharar masallaci baka je kana sharar hilin kwallo baka yara masallaci baka je kana makaranta baka yi baka taimaki marayu baka taimaki bayan Allah ba dangi suna da bukata ka je ka samu wasa kuɗi kawai kuma in ka sa kuɗin ba dan su dawo caca kai ka gane babu wata riba ai yau dai asara ce to ballantana ma ka sa su ne ba su dawowa shi kenan sun da Allah ya kiyaye Sadaka Allah ta ya ce lahiyatan qulubum zukatansu ma sun shagala. Ma'ana zukatansu sun rabkana, zukatansu sun kau da kai dangane da abin da Allah subhanahu wataala ya dace su saboda shi kuma sun shagala da bukatun duniya. Bukatun duniya su ne mi, su ne ainihi manhohinsu na gaba-gaba. Bukatun lahira can bayan zuki. su inda duniyar su ta gyaru to shikenan Allah yana zargin waɗannan mutanen haka ma jikinsu wasa kawai yake yi ba ya bauta ma Allah subhanahu wataala sai wasanni kawai sai tsalle-tsalle sai guje-guje wannan ba daidai ba ne ba rayuwa ce da musulmi zai ba jama'a musulmi ya azumi ya sallah ya karatun alkur'ani ya zikirin Allah kai da kawan da kake ya ishe ka kai da kawan da kake na fafatakan nema abincin ka ma'aikacin gwamnati ne kaga mutum ya mai da motsa jikin shi kamar sana'a shi kuma shi ba sana'a shi wace so da yake yimi ya samu lafiya ga jikin shi to sai ya maka yawa in motsa jikin ya yi yawa kuma sai ya zama cuta gare ka saboda babu inda za ka taya ka yi aiki da shi ba sana'a ka bace masu sana'a su ne za su yi tai saboda mi akwai ranar da za su zama fanfalex ko ba haka ba akwai ranar gudun su in an kokowa ne akwai ranar kokowa su kaga an kana da wannan guje-gujen duk yadda za a yi a dade a doki awoyi kuna kokowa ba ka gajiya in dan kwallo ne kai ma haka nan amma kai da dan kwallo bane ba sana'a ka bar abin da ya hada ka kaɗan motsa jikinka jikinta ya zuba shi ke ya isa in ba haka ba sai ka ja kanka wani ciwo ba takka yarda jikinka ya zamanto mai wargi mai wasa ya kokari jikinka ya zamanto mai ibada ka zamanto kana motsa jiki irin yadda Allah ta'ala ya yi bayan shi ce kanu qalilan min al-layli ma yahjaun sun kasance kaɗan daga cikin dare suke kwantawa wa ila sarihum yastaghfirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع sasannin jikinsu suna yin nisa daga wuraren kwanci ka tsawar ta cikin waɗannan bayi wannan motsa jikin ya ishe ka kuma ka samu lada amma kanka yarda jikinka ya zama to kawai dan wargi ne dan wasa wannan ba rayuwa ce ta musulmi ba sun shagaltu da ainihin more ma rayuwarsu da moriyar sha'awoyi kawai ba komai gaban su banda sha'awa da kuma aiki da banna wanda Allah subhanahu wataala ya na mai aiki da ita da kuma maganganu waɗanda suke na banza maganganu wulaƙantattu maganganu masu hallakarwa irin na zage-zage irin na ɓace-ɓace irin na cin mutunci irin na watsuwa irin na gamtsi baza maganganun da bai kamata su zange hitawa daga bakin dan musulmi ba to sai kaga dan musulmi yana faɗin waɗannan maganganun duk gaba daya mutane sun shagala da waɗannan gaba daya ba su ambatan Allah wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah sai ambatan Allah dan kadan da safe ba za ka ambata Allah ba da rana da yamma da daddare wurin bacci in ka tashi ba inda kake ambatan Allah amma ɗumin wakan barkatai na banza da waɗanda ba ka da lada a kansu su ne kawai cikin rayuwarka sai na magana tsira da irin wannan rayuwa saboda haka kamata ya yi wato bawa ya shagaltu da abin da Allah subhanahu wataala ya halice shi saboda shi kaga duniyar nan idan an tashi ɗauke rayuwarka ba gaya maka za a yi ba kana iya lafiyar ka rauka bingire ka mutu shikenan kana yin rashin lafiya kawa da ka mutu kana iya cikin sallah Allah ya kashe ka ba inda ba gaya maka ba za a gaya ba cewa mutuwa za ka yi shikenan kuma ka tafi ba za ka kara dawowa ba shikenan ka dare ka shirya da yamma wannan rayuwar shiri zuciyarka da yi ƙoƙarin karɓan umarnin Allah da ya aiki da shi da ya kokarin karba hannun Allah da ya watsi da aiki da abin da Allah ya hana. Kuma da saurari littafin Allah wanda ya saukar da shi ga ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam saurare wanda zai amfaninta. Sauraren da za ta fahimci abin da ake nihi da wannan sako na Allah subhanahu wa ta'ala. Gaɓoɓin bayan Allah ba kamata ya yi shi ta ba da ƙoƙari a wurin bauta ma Allah subhanahu wata'ala bautan Allah da Allah ya halicce su saboda ita su sanya alkiyama tsayuwa gaban Allah kada Allah ya ce idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba in alkiyama ta tsaya in ta tabbata to babu wata rai da ta ƙaryata wadda za ta cewa yanzu ƙarya ce khafidatur rafi'a Allah ta'ala ya ce mai wulakanta wasu mutane ce kuma mai daga wasu mutane ce wa minhum shaqiyyun wa sa'id fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id tababbe ya wulakanta mai arziki kuma ya samu daukaka dan wuta ya wulakanta dan aljanna ya samu ya samu daukaka saboda haka haka alkiyama za ta za ta raba mutane gida biyu da za ka yi tsaye gaba Allah subhanahu wataala alhaqa mal haqa wa ma adraka mal haqa Allah ya ce gaskiya gaskiya ce me yasa da kai mai gaskiya har kiyama kenan gaskiya ce tabbas ce inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha alkiyama mai zuwa ce wallahi babu ku kwanto a cikin ta ko a shirya to bayan Allah na kware kullun suna sanya alkiyama a gaban su suna sanya hisabin da Allah zai musu gaban sakamakon da Allah zai musu sun sanya shi gaba suna ta tunanin wani iri za su samu in suka yi tunanin suna yin samun mummunan sakamako mummunan hisabi saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai su gyara yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah ya kodan da suka bada gaskiya ku ji tsoron Allah ku bi dokan Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad Allah ta'ala yace kowace rai ta diba ta ga ta yi tunani ta yi nazari ta hango ta hanga ta ga menene ta yi saboda gobe alkiyama kowa yi nazari sai dawo mana na cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi tun kafin a yi maku hisabi wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum ku auna aikin ku tun kayan a auna muku to kai kokari kai makanka hisabi kai makanka mi lissabi kasancewa lalle za ka yi tsallaban Allah subhanahu wataala to ka zanki jinjina aikinka in yana da nauyi ka sani in baya da nauyi ka sani kullun ka zanki tunani kamar yadda kullum a kasuwancin ka kana tunanin yau wace riba aka samu wace faduwa aka samu in ka yi wannan nan akwai hadari ko dama na gane shi domin cewa ne a ba wani kasa yake ba yanzu kungiyar ruwa sha yana walƙiya ko kuma kana jin ai zahi ke to abinda muka bari daidai jama'a Allah shi ba mu lada inda muna ta wura masu dai a hakuri sai da zangici da hakuri kawai wata rana a yi wata rana ma a ki da wata rana ana warawa a tashi wata rana kuma a yi ta yi in shekaran jiya ai mun yi lahiya lahiya ko to Allah subhanahu wataala ya bamu ruwa masu albarka Allah ya bamu damuna mai albarka na'am kada ta tambaye ai bai nuna alamar iska ba ko ha karanta tambaya insha Allah mun karanta tambayoyi mu tashi Thank you. نعم Kawai mai hukuncin mutumin da yana jin kiran sallah a gidan shi amma kuma ba ya je masallaci sai sallah gida bai kyauta ba amma dai sallar shi ta yi amma bai daidai ba duk wanda yake jin kiran sallah a irin nan kamar lemme ne a a sa su tafi amma dai ya yi zaki da yawa ta yawa mun kamar lemme to saboda haka duk wanda yake jin kiran sallah ya amsa Allah ya ce ma makawo kana jin kiran sallah ya ce wa Allah ya ce to ka amsa ka zo masallaci makawo amma dai da haka nan wanda ya sallah shi kadai gida bai zo masallaci ba sallah ta yi dai kin zuwa masallaci kuma wannan wani laifi ne daban kuma na'am na'am ko wanda ya samu zaman tayya a cikin sallah tayya ta karshe to ya samu jami'i bai samu jami'i ba saboda bai samu sallah ba domin jami'i ana riskar shi ne da da samun raka'a akalla shine ruku'i ka samu liman bai taso daga ruku'i ba to ka samu wannan jami'i matan da ka samu nafil abin nan kan ya to shike sallar nafila wai ana mata kabli ko ba dai ana mata na'am na baba yake zuwa shi ma kuma ciki ne da samun shi bari wannan wannan ƙarshe na'am ya ce baban shi ne ya rasu aka raba gado an ba kowa amma shi ya hana shi kuma yana so a bashi shi ma ya kara jari cikin kasuwancin da ko ba jari za a kara ba hakin ka ne sai a baka abin amma ba mamaki an hana ka ne tunda an ba kowa kai ba a baka ba tana yiwuwa an fahimci kai ba ka da cikakken hankali ko ko ba ka kai inda za a baka dukiya ba shi kaga an ba magajiyar ka sai ka ce a baka sai hakuri inda ya karan ne ka yi hakuri wanda in aka baka yanzu akwai ranar da za ka ta kuka kaga kama an cuce ka rani kai ka cuci kanka in dai ka san waɗanda aka ba su ne san gare ka an ba su ne saboda suna da cikakken hankali suna iya rike kuɗin su suna iya juya su kai kuma ba ka yawa shi yasa ka ana ka to abin da za ni ce ma ka yi hakuri dan ba yadda za a raba gado ba kowa a hana bane bai yiwa sai akwai wani dalili don wannan shine dalilin ka yi hakuri ka yi hakuri kudin ka na nan amma kana ta ne kana ta rawar fatara da talauci kamar ba ka da koyi ka koyi wato kasuwa ka koyi sana'a taka ta kanka wannan dukiya rabu da ita ma mance da ita kai ta ne baka iya in ka yi sai a baka abu ka da kasa ciki sai ka ga abu ya maza ya tashi sai ka dana kallon ka matsayarci talaka ba ka da komi yau kuma kai ne mai komi kuma ka yi hakuri Na'am. Ayyuan tambaya. Kowane masallaci ne muke karatun riyadu salihi. Masallaci ne wanda ke hanyar filin kokowa. Masjid Abu Huraira. Da yanan daidai itacen na hanyar filin kokowa inda ake sai itace. Na'am. kuma karatu nan kamar yadda na faɗi an dare ana karatu nan wurin don karatu nan wurin tun dai milisati muke yi shi yau shekara nawa kenan goma sha tara muna karatu nan wurin don muna mu uku ni ne da almajirai guda biyu kuma muna ga hili ƙarƙashin bedi muke yi shekara ta ɗaya da dawowa daga sudan muka fara karatu nan wani shi ne ma wai na farko da muka fara karatu yana alhamdulillah Allah ya taimake mu aka yi rumfa tana nan yammacin masallacin daga nan kuma Allah ya taimake mu masallacin da ke kallon rumfan shi ma aka gyara shi muka mallake shi muka koma cikin haka na'am wai ya samu sallar shayi raka a biyu in ya tashi ya ne za ya ciko sallar shi wasu sun ce cika wasu kuma sun ce ya ranka ko ba ba to amma cikawa ita tafi hadisai masu inganci abin da ya kauce muku ku cika ka tunda cikowa ne za kai za ka koye karatun raka ta uku da ta hudu ka sallar domin cikowa ne za ka yi ba ranko ne za ka yi akwai hadisin da ya zo da maganar ranko sai dai wannan na cikawa ya yi shi inganci amma dai duka hadisan guda biyu kowane malamai akwai wanda suka wasu sun dauki cikawa waɗansu sun dauki ranko sakamakon waɗannan hadisan sannan duk wanda mutum ya yayi amma dai wanda ya bi shi ne na cikowa na'am Wanda ya hukuncin yaron da ya sallah ta hanyar balaga a sata na su sallah aka fiye subhanallah Wanda ya hukuncin yaron da ya sata ta hanyar balaga ba da laifin komai wurin Allah sai dai abin da ya sata din nan dole uwayen shi su biya shi ba shi za a rankawa ba saboda yaro ne ba a iya rankawa amma uwaye dole ko a yi sasanci tsakanin mai kaya da kuma uwayen yaro a yi sasanci tun da yaro ne ya bar da abin bai san darajar shi ba zuwa sasanta mai uwaye za su iya ba mai kaya shi kenan a saki juna amma dai shi ba ya da laifi in uwaye kuma sun yi sakati ba su ladabtar da shi ba su ba ya tarbiyya ta kwarai ba duk sa'adar da sai sun samu kamasho a ciki in kuma sun yi bakin kokarin su sun ɗora shi bisa hanya ta kwarai to ba su da laifi shi ma haka dan baya da laifi sai dai abin da aka ɗauka din nan dole a biya na'am ya ce shi matashi ne kuma yana fatan Allah ya sa ya aure da wuri shin wai ma uwayen shi da Allah mai aure da wuri sana kasar ciwon kanta wannan ya guje wa fitintinin zamani fitintinin zamani ya wakare su akwai na matar akwai na rayuwa guda da su kare su ga sunan da dama saura kamata ya kame da hankalinka wurin gina rayuwarka in kai dan makaranta ne ya za ka yin karatu mai zurfi wanda za ka samun aiki ta hanyar da ka fara aikin ka baka da matsala kana da albashinka ko ma baka samu aiki ba kana da dai iliminka insha Allah ilimin nan naka zai cece ka in kuma kai ba ta nan bangaren ka hito ba baka taba yin lakwal ba to ya kamata mai bakin ka zai tunanin aure ka yi tunanin kasuwanci da sana'a ko wani aikin hannu ga su nan barkatai ga gyaran moto nan ga gyaran mota nan ga sudir nan ga abubuwa nan da yawa duk sai ka koya ga kwabobi nan aikin katako ga baro nan duk sana'a ce ai karka da kare na sana'a kowace irin dai ba sai da giya bace ba dauko sai da wiwi ba dauko sai da madarar su guda in dai ba sana'a haram ba ce Allah ka kare na mutum na daga baro ya zama mai kudi daga baro ana loda mai kayan ga yana da amana sai a dauke shugaban masu loda ma yan baran daga nan sai ga an ce wuce ke kuriya ka san shi dan baro ka dare baka gan shi ba sai wata rana ka sai umara ka daga kai sai gan shi shi ke kai ma kayan shago mai lahiya mai gidan shi ya biya mashi ya taho abin kenan ba to ko ma ba wannan ba sana'a ce wadda take mai mahimmanci sana'a ce ta mutunci ba da dai ka koya ba kanka yadda za ka zanki samu inda za ka zanki aiki ka samu kuɗin da in ka yi aure za ka iya ci da iyalinka za ma aure kuma ka zo ka kai ji zara ma uwayenka idanu ai ni ban sa abin haka yake ba na sani ya da binci a da wuri ba haka yarda kai haka kai kokarin ka samu aiki yi in tallafan ne kai ku kai ta roƙon Allah Allah ya kare ka daga sharrin mata in sha'awa ce gare ka mai tsanani kai ta roƙon Allah ya raba ka da ita ya rage ma ita kai ta azumi kai ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk hiran in za ta tada sha'awa ka bar yadda duk wani abu da zai tada ma sha'awa kamar kallon shi ka mai da hankalinka wurin karatu fata suna nan wataƙila wata yarinya ce kake gani kar ta kumce maka akwai ire-iren ta bayan ta suna nan ta hidewa ba ita bace a wutan mata ba da ita shi kenan an tashi ba akwai mata da yawa Allah kullum halitta yake saboda haka lalle auren wuri yana da amfani in kana da aiki in ka san ciwon kan gaba matsala da auren wuri amma za ka zama nauyi ga uwayenka za ka zama nauyi ga jama'a za ka zama abin tausayi bayan ka yawon saboda baka sanya za ka ci da su ba soyayya ma tsakaninka da matar shi kenan sai ta kare sai ka gama ta taka so ya haɗa ka da ita kuma auren soyayya kuka yi da waye gari ta je ta yi aiki kai baka ma sani ba ta ka kasa ci da ta kullum sai ta ta gidan can take yi ne ta ci da rana ta ci da daddare sannan ta dawo gida ta ga abin ya ki karewa shi kenan dama ita tana da wani ɗan wasu ‘yan takardunta da ta yi na karatu kawai sai sa a neman mata aiki sai baka sani ba ba ka za gidan su ɗin take tafiya kana jin daɗi ana kama maka ita kuma wani aiki take tafiya ba ba ta da daraja ba ta da mutunci wurin saboda ka zo ka aje ta ba ka yi jira to mai amfanin da wurwurin a yi aure amma uwaye za su kama ma suna da hali kuma za su rungume ka za su jakunan ka za su nuna ma wata sana'a ko wani aiki ko za su kama ma ciki su tallaba maka sai a yi Allah ya sha mu dace wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana eh akwai ba da jini banda goben Allah ya kai ranar Lahadi ko haka ne ko ai Lahadi ne aka ce ai mun yi sanarwa shekaran jiya ce to ranar Lahadi nan ba ce likita babba akwai wato ba da jini da za a kai takwas wanda ya san yana da gangariyar lafiya ya je ya taimaka wanda ya san kuma ranke ranke ne ya shi ma ya kama layi a samun shi Allah ta Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ka bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka raba mu da asiri duniya da lahira Allah ka bamu da karshen wahala gaba daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 不要，不要，不要，不要。